الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ترى قوة شعبان هجرة دبو إلى دليه دا أربعين دا شدة دلاتي دا تقوص قوة بيو شكرا دبو بيو دا شرين دا بيار ci gaba da karatun littafin al'akhbari darasi na goma sha ɗaya muna nan cikin bayani akan fasulun filhaibi ba mu kammala shi ba su za mu tashi matum na'umin hulha'idu nan za mu tashi to kamar yadda ya yi bayani a baya dangane da abin da ya shafi jini na al'ada to ita mai jinin akwai abubuwan da aka hana mata ta yi e musulunci ya hana mata shine ma tumna'u minhu alha'idu e abinda aka hana mai jinin al'ada ta aikata wala yahillu lil ha'ibi salatun sallah bai halatta ga mai jinin al'ada ba kuma sallan nan ko ta farilla ko ta nafila ko ta ada'i ko ta ƙaba'i duk dai haramun ne ta yi wala saumun haka haramun ne ta bai halatta ta yi azumi ba sawa'un na farilla ko na nafila ko na ranko ko wanda ba na ranko ba wala tawafin haka ba za ta yi tawafi ga ka'aba ba wala masu mushafin haka ba za ta shafi mushafi ba alƙur'ani eh ba za ta shafe shi ba eh amma za ta iya yin karatun ƙur'ani kamar yadda za a ambata nan gaba amma dai taɓa alƙur'anin to ba za ta abin nan ba duk da akwai riwaya ibn al-arabi al-maliki shi ya yi riwaya daga wasu daga cikin malaman malikiya sun ce ya halatta ta taɓa alƙur'ani ɗin ya akwai bukata kamar kila malama ce mai koyarwa eh eh to za ta iya za ta iya tabawa eh ibn al-arabi al-maliki ya ya ya nakalto wannan halaccin wannan kenan to amma in ba bukata to kada ta taba din shi yafi eh amma za a iya bude mata qur'anin kuma ta karanta sai ta sa wani wanda adda tsalki sai ya bude mata tana kallon ƙur'anin tana karantawa in ta kai ƙarshen safaha feji to sai ta sa ya buɗo mata shafi na gaba sun ce wannan ba komai wala dukulu masjidin haka bai halatta shiga masallaci gare ta ba eh ne ba wai kawai na gittawa ba kila hanya ta biyo da ita amma shiga kila ko don a zauna ko a yi wani abu to shi ake magana a kansa kuma wannan sun ce walau fi musallaha ko da irin wurin da mata a cikin gida suke warewa inda suke sallah to ko nan ba za ta shiga ba in tana jini eh yana daga cikin sunna tunda su a masallaci suke zuwa ba sai su ware wani sashi a cikin ɗaki da za su dinga salloli na farilla da na filfilu da sauransu to wannan wurin da take sallah in tana jin al'ada ba za ta je wurin ba eh masallaci ne eh saboda masjidu hani eh to kada a ɗauka wai sai irin masallaci da ake ginawa a'a ba sai shi ba duk wani wuri da aka riƙa ana sallah da shi yau da gobe to ya zamo masjid ko da fili ne ba sai an gan shi da gini ba sosai kuwa eh sandun malika ma abinda suke faɗa ke eh musamman in ka ɗauki manyan waɗanda suka yi sharha ga muktasar irinsu azurƙani irinsu alhaɓabu da makamantansu duk suna ambata wannan shi ma wannan asijil masi yana da sharhi da ya ga al'akhdari duk da sharhin ya bata yanzu ba a samunsa da shi ma ya ambaci wannan asijil masi ya yi sharhi ga al'akhdari to na ga sharhin yanzu ya bace an daina buga shi lalle kauli ne sahihi to sai awa mata tambi duk da na yanzu shirme ne ko ina sun ka samu sallah su kai to ba daidai ba ne sai a yi mata tambi yawowa duk da an fi da so ɗaki na ƙurya gaba ɗaya can an kafa da so ta yi sallah ta fi lada to can ɗinta ɗan ware wani abu da take aza ɗan kafet ɗinta ko da dumarta tana sallah to injini ya zo mata sai ta kiyaye ta je wuri to kaga ba daidai ba ne kuskure ne eh lallai ba daidai ba ne ba iya to a ranjin za ta yi sai ta dan ware wani abu cikin ɗakin haka ko da tsakanin durowa ne da gado misali ko wani wuri dai haka in kuma can ba fili tana iya dawowa falo misali in ya fi fili in kuma akwai wani ɗaki daban to tana iya koma a can kamar yadda su magabatan haka suke a cikin gidan to sukan ɗan yi ɗan musalla haka wanda matan ciki suke sallah kuma su ɗin in za su yi ƙiyamun laili can suke zuwa su yi can zamanin magabata haka ake yi can zamanin magabata haka ake tumu yanzu ka gaba ma wannan eh to wani in ka ce mai ina kake nafila a cikin gidanka sai ce ɗake shi to kaga in ana yin in yana yin sallah ko yaushe wurin kuma ana yawan bi wurin kaga ba daidai bane hukunci ne hukuncin masallaci ko da ko nafila ɗaya ake yi wurin in dai a yi gobe a yi jibi a yi gata a yi to ya zama masallaci alfarmar da wancan yake da shi shi ma wannan yana da na kula da tsaftarsa da abubuwan da dai duk shari'a ta ambata wa alaiha qada'u sawmi wajibi ne gare ta karama azumi duna salati banda sallah hikima sun ce saboda ita sallah tana maimaituwa kullun yin ta ake ba masu ɗaya ba amma azumi ba kaga daga shekara da shekara da ka gani almashaqqatu tajlibu taysira yawwa inna ad-dina yusrun to wannan shi ake kira sauki a shari'a za ga in abu yana da tsanani sosai sai kaga shari'a ta daga kafa to sallah da take maimaituwa sai aka ce ba sai ta rama ba amma azumi ba koyaushe ake yin sa ba sai aka ce shi yawwa ta rama an gane yawwa sai dai injinin ya dauke a cikin lokacin sallah to wannan kaga za ta rama wannan sallah kamar jini ya ɗauke mata kamar rana ta faɗi a cikin laruri na la'asar to za ta rama la'asar da azahar za ta rama la'asar da azahar saboda jinin tsalki ya same ta a cikin lokacinsu amma inda suka gabata a baya a su ba wannan kaga ba za ta rama ba ta riga ta wuce kamar yadda dajinin zai zo mata wannan lokaci kuma ba za ta rama waɗannan sallolin ba kamar ba ta yi azahar ba ta yi la'asar ba cikin darurin la'asar ɗin sai jini ya zo mata eh to ba za ta rama azahar ɗin da la'asar ɗin ba eh shi ma don haka hukuncin yake in jini ya ɗauke mata kayan fitowa alfijir in ba ta yi isha'i ba za ta rama yawwa da da ainihin magariba in ba ta yi su ba a ɗan dinga wayar da kan mata da ana samun ishkali a wannan wurin sai kaga an bi su sallah ba su san an bi su ba in kuma in sai da alfijiri ya fito ta samu tsalki ba magarba babu isha'i saboda lokacin su ne ya fita ko kuma abin da ya rage alfijir din ya fito bai kai a yi raka a ɗaya ba to shi ma babu isha'i din babu magariba wannan amma fa ana kaddara mata sai ka cire mata lokacin tsalki tun da kaga ai ba wai da jini ya ɗauke za ta yi mi sai ta yi mi to sai an cire time mintuna ɗin wannan tsalkin an gane da shi za a haɗa eh shi ne tsalki ai da kuma time ɗin shi samun raka'a ɗin to sai an cire mata wannan mintuna sai a hada a gani shin kamin ta je ta yi wanka ta gama za ta iya samun raka a daya ko biyu ko uku ko ba za ta iya samu ba ko kuwa za a iya samun maraka a hudu cikakku to sai an kula da wannan ta wannan laifinta ne laifinta ne yana babu ruwan shara ba dai jini ya dauke ba to daga lokacin hukunci ya wannan sakaci nata ne eh laihinta ne tunda shari'a ta ba ta dama ta je ta yi wankan sai ba ta samu ta yi ba tunda ko ba ruwa ai ce an kai ta yi taimama ko ba haka aka ce ba domin ina dalilin jinkiri ko ko ba ta da lafiya ba ta iya amfani da ruwa aka ce ta yi taimama eh amma kawai ta yi zamanta tana harkokinta a to ta yi laifi ko da ta rama din sai an ba ta zunubi duk da a mazahabin hambaliya ma kaga ta bar musulunci ta kafirta barin sallah da gangan to kafirci ne fita ne daga musulunci to wannan kenan sai mala ya ce wa ƙira'atu hajiya izatun ta yi karatun halat ne wala ya hillu da zauji ha farjuha baya halatta ga mijinta abin da ya shafi al'auranta wala ma bai na ha ko abin da ke tsakanin cibiyarta wa rukubatai ha da abin da ke tsakanin goyoyinta hatta ta ga tasila sai ta yi wanka faslun fin nifasi fasali da yake magana akan an nifasu to da ce annifasu a larabci ana nufin alwila da haihuwa shi ake nufi da annifasu ba wai jinin ba an gane haihuwat akan ce nafasatil mar'atu bi ma'ana waladat eh fahiya nufasa'u eh wadda ta haihu to sunanta annufasa'u shi as sunanta shi yasa ai ake cewa damun nifasi jinin haihuwa eh to jini da ba an nifasu da ba to za a yi magana akan wato haihuwa ko kuma jini da ke fitowa idan haihuwa ta zo wan nifasu kal haidi hukunci saka ba haila ne fi man ihi cikin abin da yake hana wa aksaruhu 60 yawman mafi yawan kwanakinsa wanda ba za a wuce su ba kwana 60 ne a wani ƙauli wanda shine mashhuri a mazhabar malikiya akwai wasu maganganu wasu ce kwana 50 wasu ce kwana 40 kamar yadda yake a wasu mazahib cewa mafi yawan kwanakin jinin haihuwa to kwana 40 ne wasu kuma su ce 50 wasu kuma su ce 60 amma su malika wannan shine ya fi shahara a wurinsu cewa kwana 60 fa'izan ƙafa addamu ƙablaha in kuma jinin ya yanke kamin cika kwana 60 ɗin nan to igita salat wa sallat ta yi wanka ta yi sallah walau fi yau milwilada ko da ranar da ta haihu ne shi ma nan ana samun kuskure a wajen wasu mata sai haka ko da jinin ya ɗauke 40 ɗin nan da suke faɗa sai an kai to wannan ba daidai ba ne duk wannan za a karantar da su ne sau da haka ko da tana haihuwa a ranar ne kila da awa ɗai ko minti talatin jini ya ɗauke to fa wanka za ta yi fa a musulunci ta gama arba'in eh sai a maishe ta gidanta kawai eh eh a musulunci kenan amma al'ada ka gaba haka bane to wannan shine fa iza awada haddamu injinin bayan ya dauke na haihuwan kuma ya sake dawowa kamar yadda na haila kai shi ma na haihuwan ya nemi su haka nan wani lokaci to sai ta duba fa in kana bainahuma 15 yawman idan tsakanin jinin farko da wannan da ya sake dawowa an samu ratan kwana sha biyar fa aka sarar ko sama ga sha biyar to kanar sani haidan wannan na biyun da ya zo haila ne wancan na farko kuma jinin haihuwa kar ta ɗauki hukuncin wannan na biyu ta ba mi wancan na farko wannan jinin haila ne in dai an samu aƙalla tsohori mafi karancin tsalki kuma shine kwana sha biyar ko sama ga haka wa'illa in kuma bai kai sha biyar ba kila kwana biyar ne ko goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ko sha hudu to bumma ilal awwali sai ta haɗa kwanakin wannan na biyun da na farkon wa kana min tamamin nifasi sai zamo cikan kwanakin jinin haihuwanta kenan sai zamo kenan wannan na biyun ba mi ba haila ba ne saboda bai kai akalla tsohore ba kwana sha biyar to shi ma duk wannan ana samun ana samun irin wannan to kuma shi jinin mafi yawa sai an haihu yake zuwa amma akwai matan da za ka ga da sun fara naƙuda kuma jinin yana zuwa to dai hukunci ɗaya ne sau da haka ko ba ta haihu ba jinin ya zo in dai lokacin haihuwa ne lokacin naƙuda ne to jinin haihuwa ne an gane ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi da sauran abubuwan da aka ambata ba ba dole sai an haihu ba zuwansa bayan haihuwa shine ya fi yawa shine galibi to amma wasu matan akan ga ya zo musu Uh, wata ma sauran kwana ɗaya ta haihu wata saura kwana biyu da sauransu ana samun waɗanda haka to duk daga nan za ta fara lissafi wancan sittin ɗin da aka ambata ka gane mm. yauwa daga nan za ta fara mm. eh to Allah ya samu dace eh abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya samu sa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh